بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 28 ga watan wannan daidai ne ko kwanan watan nan? na'am? 29 ga watan 12 shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da tara ga watan tara shekara ta 2018 miladiya muna darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya'us sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano najeriya idan yan uwa za su iya tunawa a muna nan a kan wani fasali da yake cewa sun mayar ra'asahu mukabbiran ghaira rafi'i yadayhi can muka sauka ciki har inda muka je bayani akan tahiya malam yace summa kana yatashahhadu da'iman bi hadhihi aljilsa an yi mana magana akan wani zama ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi a sallah kamar yadda ya faɗa mana a riwayar ibn zubair annahu yufrishul yumna yana shimfida ta dama a riwayar abu humaid annahu yansibuha yana kafata yace wannan ba istilafi bane ba fa innahu kana la yajlisu alaiha bal yukhrijuha an yaminihi fatakunu bayna almansubati walmafrusha ويقال كان يفعل هذا وهذا فكان ينصبها وربما فرشها أحيانا wa huwa arwahu ana mana magana akan sifar zaman da annabi yake sallallahu alaihi wa sallama kafarsa ta dama wani lokacin yana kafe ta wani lokacin yana shimfiɗe ta to shine ake gaya mana cewa ba saɓani bane duka yana yi gaba ɗaya wani lokacin ya kafe ta wani lokacin kuma ya shimfiɗe ta sallallahu alaihi wasallam sannan yana yin tahiya da irin wannan zama kamar yadda muka yi bayani a karatun baya ba sai mu maimaita ba ga abin da yake cewa attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan riwayar bukhari ce a kitabul azan da imamu muslim a kitabul sala wanda Allah yana yin wannan tahiya ita ma mun karanta ta sannan kuma an ce wannan tahiya din kamar yadda muka ruwaito a baya kala-kala ce tahiyar kala-kala ce daban-daban ce ba iri ɗaya ba ce ba wata ran yayi wannan wata ran yayi wacce kamar yadda Imam Al-Albani Allah ya masa rahama ya kawo a cikin littafinsa na sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sifa da nau'i na tahiyar annabi kala kala kala kala ɗaliban ilimi sai su koma su ainihin wato karanta malam yace inda zamu tashi kenan yau wa kana yukhaffifuhu jiddan ka'annahu yusalli ala ar-radfi wa lam yunqal عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن استحبه فإنما فهمه من أمومات ما قد تبين موقعها وتقييدها بالتشهد الأخير malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauƙaƙa wannan zama na farko zaman tahiya kai ka ce yana zama ne akan gaushin wuta wa kana yukhaffifuhu jiddan ka annahu yusalli ala rafi wa lam yunqal anhu fi hadithin qattu ba a taɓa ruwaitowa ba a hadisi cewa yana yin salati makan kansa da iyalan gidansa a ciki ba a ruwaito cewa yana yi wa kan kansa salati ba anan ko kuma ya yi neman tsari da abin da ake neman tsari din nan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina neman ka tsare ni daga azaba ta kabari da azabar jahannam da fitinar rayuwa da ta mutuwa fitinar rayuwa da ta mutuwa da fitinar shafan dujal wannan ba a ruwaito a tahiyar farko annabi yana yi ba sallallahu alaihi wasallam amma yana yi a tahiyar ƙarshe wanda ya so a yi haka wanda ya ce a yi to kawai dai ya fahimci wannan zance ne daga maganganu gamammun maganganu na riwayoyi wanda kuma matsayinsu da iyakance waɗannan maganganu ya bayyana a tahiyar ƙarshe ne waɗannan addu'o'i Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal riwayoyi mafi rinjayen ruwayoyi da aka roito annabi yana yi ne a tahiyar ƙarshe so tahiya ta farko ana sauƙaƙa ta ne ba a tsawaita ta amma tahiya ta biyu ana mai ana tsawaita ta kuma maganar ibn al-qayyim anan yana nuna mana cewa akwai malaman da suka so hatta a tahiya ta farko din a yi waɗannan addu'o'i sai ya ce waɗanda duk suka ce a yi kawai dai sun ga sun dubi gamammun hadisai ne da aka ce annabi in yayi tahiya yana yin waɗannan addu'o'i amma ba wai an ƙayyade an ce yana yi a tahiyar farko ba ne a'a hadisai da suka zo fili suka yi bayani dala-dala a tahiyar ƙarshe aka ce yana yin wannan wannan addu'a ɗin ta Allahumma inni a'udhu bika min azabi alqabr wa a'udhu bika min azabi jahannam har zuwa ƙarshe um, daga cikin malamai in ban manta ba imamu shafi'i a mazhabarsa duk wanda ma ya yi sallah ya yi tahiyar bai yi wannan addu'ar ba to ya ce je maimaita sallah saboda kullum annabi inda ya yi sallah alaihi salatu wassalam in dai manzon Allah ya sallah to sai ya roƙi Allah ya tsare shi daga waɗannan fitintunu guda hudu ko biyar na farko azabar kabari wannan magana da annabi yake faɗa yana nuna mana ashe akwai azaba ta kabari tunda ko duk sallah guda biyar da na filfilin da yake sai ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar kabari kenan akwai wata azaba da ake ce da ita azabar kabari wajibi ne mu yi mata tanadi mu yi wa wannan azaba ɗin tanadi mu yi wa wannan tambaya ɗin tanadi duk wanda zai ai masa jarrabawa a duniya ko a jami'a ko a kwaleji ko a ma'aikatarsu za a masa jarrabawa ta ƙarin girma yana zuwa ya yi bincike ya yi research don kada a tambaye shi abin da bai sani ba haka ne ko ba haka ba ne ba to babu dalilin da mutum za a zo za a yi masa jarrabawa ta kabari amma ba zai je research ya nemi Allah ya tsare shi ya iya amsa wannan tambayar ba jama'a akwai tambayar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an binne wani ya zauna a gindin kabari yana caccaka tsinke a ƙasa yana hawaye yana cewa limithli hadha fa'iddu saboda misalin wannan ranar wannan ranar sahabi ne aka ɗauke shi aka surkuma shi a cikin wannan ramin yace ku yi tanadi kenan kaga ana yin tanadi don tambayar kabari to ko ya kamata ka tambaye kanka in dai kullum annabi zai yi sallah sai yayi wannan addu'ar to lalle akwai wani abu sannan yace azaba jahannama inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama in ji Allah azabar wato azabar azabar jahannama azaba ce ta dole sai ta samu mutum duk wanda ya shige ta kuma Allah ya munanta wannan azaba din Allah ya ce tir da mazauni na jahannama tir da masauki na jahannama inna sa'at mustaqarran wa muqama mustaqarru ne ga wasu jahannama muqama ce wurin zama ne ga wasu jahannama to annabi kullun sai ya nemi tsari kamar yadda kuma din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa fitinar rayuwa wannan rayuwa da muke ciki a cike take da fitintunu mai imani Allah yakan kubutar da shi wanda Allah ya mai rabo wani kuma a cikin fitina yake halaka manzo Allah ya ce akan zo a fada cikin fitinar da mutum zai sayar da addininsa ya bar addininsa ya bayar da shi dan a bashi duniya ya bi'u dinahu bi aradin min ad-dunya yatruku dinahu wa yabi'u dinahu limadha bi aradin min ad-dunya ya bada a bashi wani abu na duniya ya iya hakura da addini saboda bala'in fitina saboda me an nuna mutane kwadayin duniya an nuna wa mutane cewa in sun rasa duniya kamar sun rasa lahira ne an nuna wa mutane ko meye ma su rasa amma kasa yadda su rasa duniya sun yadda su rasa Allah sun yadda su rasa manzan Allah sun yadda su rasa aƙidarsu sun yadda su rasa duk abin da za su rasa in dai za su samu duniya ga ta nan duniyan nan da kullum faɗi tashinmu a kanta ne shige da fice duk a kanta ne ya za ka yi ka samu kowa ya fito nema ne ya tara ta da ma mutum yana iya wadatuwa da abin da Allah ya mai na rufin asiri to da dama dama amma ɗabi'ar da Allah ya mu ba mu fiye wadatuwa da Allah ya mana ba yanzu ina ɗaukar albashin naira dubu ashirin da biyar sai na ce ka ina ma da albashina ya kai dubu hamsin da shine zai iya isa ta da ni da iyalina na yi cefane na hanna ajiye wani abu kaga ya samu rufin asiri wannan duk wata ba zai je ya roƙi wani ba in Allah ya sa da idan ya samu ƙarin matsayi a wajen aiki yana ɗaukar naira dubu sittin da biyar a maimakon hamsin ɗin to lokacin kuma a take zai ƙara burinsa sai ya zama na naira dubu ɗari da hamsin haka muke ba na jin akwai wani mutum da za ka tsaye da shi ka ce wai kudin da ake bashi a albashi da yake karɓa duk wata yana jin cewa ya ishe shi kaɗan ne daga cikinmu sai dai kawai ya takure kansa idan ma baka ce ya ishe ka ba matanka za su ce bai ishe ka ba su za su yi ta yanko maka bala'i ka shirya ko baka shirya ba kuma yanzu suna iya gane albashinka saboda suna iya duba alat ɗinka irin kana can kana ta bacci da safe ta leƙe ta duba in ta ga dama in ta gani sai ta goge sai ka ce wannan watan ba mun alas ba ashe an yi an gani ne haka ake in an ga message ɗinka da ba a so ka gane an gani da an gama ganinsa sai a deleting ɗinsa to ba za ka gane an buɗe an gani ba amma in an buɗe an bashi a buɗe to an tona asiri cewa dai lallai an gani baya isan mu akar makalla idan shago nake da shi a kasuwa zan yi ta sha'awar sai na yi kaza ina da shi a nan garin sai ga sai na bude a can haka muke ba ma koshi da ita manzo Allah ce wa lam yamla fahu illa turab ba abin da ke cika bakin dan adam da buri sai turbaya sai ranar da ya mutu ya ga tukunya a kansa ya ji ƙasa a bakinsa kabari kenan to lokacin zai gane duk wani buri kuma ya ƙare wal mamat akwai fitinar mutuwa tambayar kabari tana daga cikin fitina rayuwar barzaku fitina ce Allahu alamu da ita Allah kaɗai ya bar wa kansa sani in mutum ya mutu kafin a tada kiyama wace irin rayuwa zai Allah ne ya sani kawai mu dai muna fatan Allah ka rufa mana asiri kada ka kama mu da laifuffukan mu da zanuban mu eh akwai hadari babba a karamakalla wannan kwanciyar na sha fada ina maimaita a karatu ka tuno da babanka da ya mutu yana ina yanzu ya yake ciki ka tuno da mahaifiyarka da ta mutu yanzu a wani yanayi take ciki ka tuno da malaminka da ya rasu a wani yanayi yake ciki ka tuno da wanda ya fi ka san duniya Allah ya ɗauki ransa ya tafi ya fi ka lafiya ya fi ka wadata ya fi ka rufin asiri ya fi ka kaza amma Allah ya ɗauke shi a cikin duniyar nan lokacin da yake cikin ganiyarsa ka tuno yanzu a wani yanayi yake ciki ka tuno yau in ka mutu yaya za ka kasance a karamakalla ka yi wa kanka wannan lissafin shi ne mutum yau kansa hisabi kafin Allah ya masa hisabi Allah ka samu cika da imani fitinar dujal annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana yana neman Allah ya tsare shi da fitinar dujal saboda fitinar dujal wata babbar fitina ce wanda za ta faru a ƙarshen rayuwa kuma la mahala sai ta faru dujal dai yana hanya kuma dole sai ya zo to shi yasa annabi yace kai ta roƙon Allah Allah ya kiyaye ka fitinarsa tana girgita hata mumini mai tsoron Allah shi kanshi tana girgita shi dan wasu suna tafiya su bi shi Allah ya bawa dujal wuta tasa Allah ya bawa dujal aljanna tasa wuta da aljanna zaka ganta karara idan ka saba masa ya dauke ka ya jefa ka a wutar idan kuma ka bi idan kuma ka ce zaka bi shi sai saka aljannarsa a irin wannan rayuwar hakan dai zaka gani akwai bala'i da ibtila'i da ya wuce wannan yau fa ba wuta ba wuta ba ba aljanna ba muka gani wani abu na duniya muka gani bai kai ya kawo ba amma an raba mu da imanin mu anzan Allah ya gaya mana yace mutum zai sayar da addininsa da wani romo na duniya ya rabu da addininsa da roman duniya to ga wancan aljanna da wuta ya kawo maka ya nuna maka akan Allah aljanna da wuta kar mu yi sakaci da waɗannan addu'o'i ƴan uwana wanda bai haddace ba ya haddace su wanda baya yi yake sakaci ko yana sauri ya idar da sallah bai wannan addu'ar ba ka yi kokari ka rinka idan baka sani ba wataƙila ranar da ka bari din a ranar ne in kai Allah zai karba ni ban ga dalilin gaggawa ba ka tsaya duk wata addu'a da annabi yake yi kana ta yi nan ka gama wannan addu'a wataƙila sallar ka ta ƙarshe ce wataƙila ka gama yin azahar kenan a ranar wataƙila yau yanzu wani yau isha'in sa ta ƙarshe kenan bare ƙara yin wata sallar isha'i a duniya ba bai sani ba mun fahimci wannan gabar to mu ƙara gaba ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع وانا رواية البخاري كتاب الأذان ده إمام مسلم آه كتاب الصلاة حديث عبد الله بن عمر من ذا الله بايا وانا زمانة هي يا كسن كما ينا ينقرا وينا مين كبرا ينا ينقرا وينا مين كبرا كغاني وانا ينهض مكبرا على صدور قدميه yanhaddu din yana yunkurawa yana mai yin kabbara idan ya zo tashi yana tashi ne da digadigan shi cikin diddigen kafarsa ma'ana yana take kafafuwansa haka yana tashi daga yanzu ana mana magana ne akan tashin da yake yi daga daga tahiya sannan wa ala rukbatayhi sannan nauyinsa kuma yana ɗora shi akan gwiwowinsa in baka gane ba mu'tamidan ala fakhidaihi yana mai dogaro da me da cinyoyinsa kenan in ka lura yana ɗage hannayensa ne sai ya ɗora akan cinyoyinsa sai ya yunkura sai ya taso ba wai tashi yake yi ta haka ba a'a haka yake tashi mu'tamidan ala fakhidaihi yana mai dogaro da me da cinyoyinsa sannan yana kafe diddigen cikin diddigensa nan tafin kafarsa ɗin nan wajen yatsunsa nan yake takewa ya ɗaga kinan ba tashi yake a haka ba yana tashi ne ta ainihin wato yana mai dogaro a kan cinyoyinsa malam kwatanta mana zaman ya yake tashi don kowa ya gani ko baka tare da mu yanzu ka yi zaman tahiya to sai ka tashi idan ka zo tashi za ka tashi da kana, kana dogaro da ƙafofinka cikin ƙafofinka sannan kuma hannayenka suna kan cinyoyinka yawwa yunkura yawwa to amma akwai sake yi nan za ka kallo ka kallo nan nan za ka kallo haka yawwa to yunkura ka tashi mu'tam ka gani yana dogaro da cinyoyinsa to akwai kuma wani tashin da ake yi ya ake shi kuma yawwa yawwa tsaya to kaka daga kaga haka to a wannan bayanin da ibn al-qayyim yake ba haka annabi yake tashi ba in zai tashi a sallah amma kuma galiban haka muke yi kuma wancan ɗin shi ne dai yanzu aka ce man haka annabi yake kun fahimci wannan mumtaz na'am ya ce wafi sayi muslim a riwayar imamu muslim da wasu hanyoyi na bukhari annahu kana yarfa'u yadaihi fi hadha al-mawdi' a wannan wuri annabi in ya tashi yana ya daga hannunsa kamar yaya yana daga hannu idan ya miƙe din sai in zai ba yana miƙe alkabara ba to in ya gama miƙe sai Allahu akbar kuma sai ya riƙe hannu a riwayar imamu muslim ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخرى في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة وفي صحيح البخاري أنه سئل عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام وبذلك أمر به في حديث أبي هريرة وحديث فضالة كفضالة malam ya kawo mana wata matsala kuma ya ce manzan Allah ya kasance idan ya tashi a raka'a ta uku yanzu mun yi zama na farko ne mun tashi daga zama na farko mun shiga tsayuwa ta raka'a ta uku ko sallan nan mai raka'a hudu ne ko mai raka'a uku ya ce idan annabi ya miƙe abin da yake fara karantawa shine wa kana ya ƙara'ul fatihata wahdaha wannan ya nuna a raka'ar ƙarshe ta magariba a raka'ar biyun ƙarshe na isha'i raka'a biyun ƙarshe na azahar da la'asar fatiha ake karantawa ita kadai ya ce walam yasbut annahu anhu annahu kara'a fil akhiratayn ba'da al-fatiha shay'a bai tabbata ba karara cewa annabi yana karanta wani abu bayan fatiha bai tabbata ba ƙarara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wani abu bayan ya karanta wato fatiha to wannan akwai saɓanin malamai a kai akwai riwayoyin da aka kawo wasu malamai suka fahimci cewa annabi yana ƙara wani abu bayan fatiha a rakoyi biyun nan na ƙarshe amma wani lokacin kamar yadda shek albani allah ya masa rama ya wannan bayanin to amma da ibn al-qayyim da wasu daga cikin malamai sun yi bayani suna cewa fahimta ce aka yi dan ana ganin kaman tsayuwar da ya yi a raka'o'i biyun nan na ƙarshe na sallah kaza tsawon tsayuwar ya fi tsawon tsayuwar fatiha sai kawai aka ce to wannan ya nuna kenan wani lokacin in an ga annabi ya daɗe a raka'o'i biyu na ƙarshe to yana nuna yana ƙara wata sura kenan bayan fatiha ba wai ji aka yi ƙarara a bayan fatihan da ya karanta an ji ya karanta wata sura ba tun da daman karatun ɓoye ne kawai dai an fahimci cewa wani lokacin tsawon raka'a biyun na ƙarshen ya fi ka kwatanta shi da tsawon an karanta fatiha kare to shine wasu suke cewa wannan dai kawai fahimta ne don zai iya yi wata fatiha ce tsawaita ta ko na makamancin wannan to amma wasu na ganin ya halatta idan mutum wata rana ya ƙara sura a bayan fatiha kamar misalin rakoyi biyun azahar na ƙarshe rakoyi biyun ƙarshe na la'asar ko kuma raka'a ta ƙarshe ta magariba ko na isha'i wannan amma fahimta ce amma abin da ya zo a hadisi ƙarara raka'a biyu na ƙarshe fatiha zalla annabi ke karanta sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tabbatar a wannan sannan abu na biyu matsala ta waiwaye a nan gabar yace baya cikin shiriyar annabi walam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam bi salah manzo Allah baya yin waiwaye a sallah kamar ya waiwaye mutum yana Allahu akbar yana cin karatu gararau leka haka ya dawo annabi baya yi ليس من عادته وليس من طبيعته baya cikin ɗabi'arsa baya waiwaye a cikin sallah to wani ma ba ma wala wani ba ma wani abu aka taba ba haka kawai zaka mutum yana rike yana haka yana duba haka kana abin da zikiri sai ga kun hada ido da shi kuma sallah yake yi wannan bai da kyau a hadisi aka ce wannan waiwaye ikhtilasun yaktalisuhu shaitanu min salatil mar fizga ce mana shaidan ne yake fizgo mutum kana yin sallah sai shaidan ya fizge ka ya ce kalli to kana kallon can nan duk lokacin da kaga mutum yana sallah sai ga ya waiwaya to baya cikin hayyacinsa in na ce hayyaci baya cikin khushu'insa na sallah duk lokacin da aka kafe kalanda ana sallah sai kaga mutum ya daga kansa ana sallah to wannan abin yake karanta yanzu ya fita daga abin da ake yi na sallah ya shiga wata harka daban shi yasa ba a so a gaban mamu a gaban su inda idan su yake kallo ana sa musu agogo mai daukan hankali ko wani abu da zai dauki hankalinsu saboda mutum ana sallar na musamman in liman ya ja sura mai tsawo sai ga ya shiga wata harka wani wallahi a nan zai ga ka amma kuma kullum fankar nan sun burge ina da zan canja wallahi a cikin sallar nan zai yi zai yi tunanin zai canja makullan fankan gidansa dan ya gana masallacin nan suna da kyau duk a cikin sallah yi amma yana zaune haka shi dan ba zai sa ya kalla ba amma yana sallah sai gaba ɗaya tunanin sai na kan wani abu to wannan ikhtilas ne yahtalisu shaytanu min salatil mar' wata fisga ce da shaidan yake yi a sallar mutum annabi baya yi yace walam yakun min fi'lihi ratib baya cikin aikin sa ratibi wani yana yi kamar yadda an samu a riwaya manzo Allah ya ya waiwaya ya kalli wata runduna at-tali'a alladhi bu'isa ilaihi ila sha'abi alladhi bu'itha ilayhi at-tali'a wannan ba kullum bane ba lalle an samu yayi wannan wataran lam yakun min fi'lihi ratib baya cikin aikinsa dindindin sallallahu alaihi wasallam sannan yaya mutum zai magance waiwaye shine idan ka kabbara sallah to lalle ka ji cewa sallar kake yi kana tafiya da karatun da kake yi idan ba kai ne liman ba liman ne yake yi yi kokari ka rinka jin wai meye liman ne yake faɗa wai wani sako yake so ga mana wani sako yake so ga mana ayoyin da yake karanta me yake cewa ne to wannan zai ɗauke maka kewa maka kewa kana tunanin ayoyin da yake faɗa in azaba ne kana tunanin azabar idan rahama ne kana tunanin rahama ولم يكن من هذه الالتفات ko وفي صحيح البخاري أنه سئل فقال هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة المرء وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض لم يكن من فعل راتب من يبياني أكون وكان يدعو بعد التشهد cikin ɗabi'ar manzon Allah a sallah yana yin addu'a bayan tahiyya wa qabla salami kafin ya sallama to wace tahiyar tahiyyar ƙarshe tahiyar ƙarshe ake nufi yana yin addu'a jama'a ku ja layi anan kana ya du'u ba da tashahudi bayan tahiya wa qabla salami kuma kafin kafin ya sallama da haka yi umarni a hadisin abi huraira hadisin riwayar muslim to nan gurin da kuma hadisin fudala ko fadala a nan gurin ana nuna mana ashe an shar'anta mana a tahiyyar ƙarshe mu yi addu'a akwai addu'o'i da aka ruwaito manzon Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam ga tunan mun karanta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabin nari har zuwa ƙarshe manzon Allah yana yin addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran yana faɗan haka ya ubangiji ka gafarta min ya Allah kai min kaza kai addu'o'i da dama da salatin annabi kuma du to da aka ce addu'a an bude ma kofa ne kenan ba wai sujjada ne kadai ake yin addu'a ba a sallah har bayan tahiyya lokacin da mutum ya kafe yatsansa din nan ba mun ji a hadisi ba manzo Allah yana miƙe yatsansa yuhadiquha yad'u biha yana motsa ta yana yin addu'a da ita ashe zaman da yake a ta yana motsa yatsan nan addu'a yake to mai dabara da ya karanta sunna to yana cin ganimar sujjadar liman idan ya yi ta duk tsawonta to shi addu'a yake haka idan liman ya yi tahiya kafin ya idan ɗin nan addu'a ake ka yi ta roƙon Allah abin da kake so ya baka ka yi ta roƙon Allah abin da baka so ya raba ka da shi ya da'u yana yin addu'a kuma kun san muna da addu'o'i da yawa muna buƙatu da yawa wallahi yau inda za a ce an buɗe mana wannan dare yau mu yi ta addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ko mu yi ta addu'a muna roƙon Allah mu yi ta addu'a muna roƙon Allah to in Allah ya so ya yadda har asubahi ba za mu gama addu'an nan ba dan ku kana gama wannan zaka ji wannan tatau akwai alhazan da bayyinin nan da suke arfa fa ba ta isan su saboda tsabar ya ɗebo bukatunsa da na mutane duk sai ya zuba su a wurin to kaga ai bai kamata mutum ya zo yana sallah yana yana yin ta a gaggauce ba ba ka da nutsuwa ba ka da kushu'i a cikin sallarka kana sauri kai ka gama abin tausayi alamar munafiki kenan baya iya ambatan Allah ya zauna ya nutsi ambaci Allah baya iya yi la yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai kaɗan in ka ji zuciyarka tana sa ma kyamatar kai zikiri kyamatar ka tsaya ka kafi kai ibada to wallahi ka yaƙi zuciyarka tana nema ta kai ka layin shaidanu layin munafukai ka zo kai ta gaggawa ka idan da sallah ka tsaya jiran a daidai sahu kaɗai sai ka minti arba'in duk wanda ka tsayar ka ce da shi ɗorai sai ce birgiyar zan yi ka tsaye da wancan ka ce da shi sabon titi sai ce kofar ruwa zan yi sai kai minti arba'in da biyar wannan tsayuwar da kai fa ita kuma ba lada ake rubuta ma to da ka tsaya ka yi sallaka minti goma sha biyar ne raka'a hudu minti goma sha amma an yi raka'a hudu na a irin minti biyar shida bakwai gaskiya an yi abin da aka yi sai dai Allah sauki Allah kiyaye ko ka zo ka gosulo ya tsayar da kai yanda ake gosulo yanzu a garin nan ka je ka gama gaggawar ka ka je gosulo ka tsaya awa ɗaya da minti sha uku wannan duka a banza ga zafi motar ka esin ya lalace ko babu ma esin ga ashar da yan adai da sau suke ta ɗorawa ko su yi maka ko su yi wa wani duk wannan lokacin ya tafi sabah lalan to shi yasa in mutum ya samu dama ya tsaya ya bauta wa Allah dan kamar magana da na faɗa da zu ka ɗauka ta ƙarshe ce haka annabi ya ce in dai yanku zai sallah falyusalli salata muwaddi yi sallah ta mai ban kwana daga yau kaman bara ka ƙara yi ba dan ku zai iya yiwa dan wani yayi bai maimaita ba sallah an tsaye ganima ce to sai ya shigo wata matsala wa amma du'a ubada salami mustaqbil alqiblati aw alma'mumin falam yakun dhalika min hadihi amma addu'a da mutane suke yi bayan an idar da sallah ana kallon gabar ko ana kallon mamu ana kallon gabar ga ku mamu idan kun idar da sallah ba gabar kuke kalla ba ko kuma ana kallon mamu galiman in ya idar da sallah ba mamu yake kallo ba addu'ar da ake yi bayan sallama shi yasa a can yace maka qabla salami yad'u ba'da tashahhudi wa qabla salami haka yace annabi yana yin addu'a bayan tahiya amma kafin sallama amma ba a ruwaito annabi yana yin addu'a da mutane suke yi bayan an idar da sallah kaga mutum ya daga hannunsa bayan sallama gashi nan falam yakun zalika min hadihi baya cikin shiriyar annabi karatu daɗi ne da shi aka to duk inda ka ji a masallaci an idar da sallah na a kawo salatin annabi goma goma sallallahu alaihi wa sallam ana ta yi ya kafi ya shafi ya mujibu ya latifu a karanta tahiya iya salihina hasbunallahu wa ni'mal wakilu kafa sha ɗaiɗai wannan duk bayan irin sa wai irin limamai ne wannan masu kokari masu yin addu'a mu yi addu'a ga kaza din mu a daga hannu ana yi wannan yana cikin bidi'o'i da mutane suke yi bayan an idar sallah farilla to koma baka yi wannan ba malamai suka ce ba a ruwaito annabi ya karantar da sahabbai bayan sallar farilla ina maimaitawa bayan an yi sallama a sallar farilla mutum ya daga hannu yana ta addu'a yana ta addu'a bayan sallar farilla ba amma an ruwaito bayan nafila ana yi so liman tsakani da Allah liman ya tsaya inda Allah ya tsaye shi idan liman ya juyo yayi nasa zikirin mamu ma su yi nasu to salatu annabi sai ka ce su yi tsakani da Allah fa sai an gaya muku yi ku ba za ku yi ba sai an ce ku yi kuma dan me za ka iya mutane ka ce goma to in wani ya ce shi talatin zai fa to kar ka yi abin da ba a sa ka ba a yi haƙuri na san mun saba da wannan haka ake yi a masallatai haka aka saba ana yi ana karanta kaza in an yi magana sai a ce to salatin annabi ne ba kyau karanta addu'a kaza ne ba kyau a'a ba a ruwaito annabi yana yi ko ya ce ai ba amma an ruwaito annabi yana du'a wa ibada wannan du'a wa mas'ala ake ce da shi hunaka farqun baina du'a wa ibada wa du'a wa mas'ala du'a wa mas'ala Allah ka raba da kaza Allah ka yaye min bashin da ake bina Allah ka bani kaza Allah kasuwa ka sa mana albarka Allah iyali na ka sauke ta lafiya Allah abokina da muke faɗa ka daidaita mu da shi Allah kaza kaza Allah ka haskaka mana kabari Allah waɗannan du'a'u mas'ala wannan bayan sallar farilla malamai da yawa sun faɗa kamar yadda gashi a littafi a gaban ku baya cikin shirya nan ba a rawaito yana yi ba wannan du'a'u mas'ala amma du'a'u ibada اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير صلاة على النبي لا حول ولا قوة إلا بالله وانا أرويت النبي أنا إبا يعني صلى to wannan ita ce addu'a in akwai addu'a cikin nan to ita ce addu'ar da annabi yake to kuma mu kun san kullum an ce mana mu tsaya inda aka tsayar da mu ka daina ganin abu ai mai kyau ne ai mai kyau ne eh mai kyau ne to amma annabin da aka turo maka fa annabin da aka turo maka fa bai yi ba Allah sa muna ganewa a koma cikin ishimawi namu na gida mai ishimawi kansa ya faɗa ce addu'an nan da ake yi bayan an idar da sallah an yi sallama ya ce makaruhi ne shi ya dan daga kafa ne ma ya dan yi sauki sauki ya ce makaruhi mai ishimawi so da Allah a gyara masallatai na cikin gari na cikin unguwa a gyara yanzu akwai wuraren da wallahi in kai sallama sai ka ji kunya saboda ana idar da sallah abin za a fara yi kai barin gaya muku akwai inda ma ba ma limamin ne yake ba ladan din ne dan kanzagi limamin ma bai faɗa ba shi yake kama wallahi malam liman din bai faɗa ba sai ka ji ladan ya maƙe murya tsada na goma goma limamin fa yana ce yana jube ba ladanin ne zai sa ku ta yi to wa ya sa ka ba wanda ya sa ka mu gyara Allah gyara muna amma bayan nafila a sallar dare ko sallar rana mutum ya halatta in sallar nafilar sai daga hannu ita wasuli da wannan wannan ya halatta me yasa aka ce ayi haka an gani ana yi kuma an ruwaito ana yi wancan me yasa aka ce kar ayi ba gani ana yi ba Allah ganar da mu مالك وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها ميسا نن محمد بن عبد الوهاب ده كما شي ابن القيم أتشكين wannan suka yi magana akan wannan yin addu'a bayan sallama din saboda ana yi yace mafi rinjayen addu'o'in da suke da alaka da sallah in dai addu'a mai alaka da sallah ne to annabi yayi ta a cikin sallah ne da ka yi ta a cikin sallah da wajen sallah ba gwanda ka yi ta a ciki ba duk addu'o'in da zaka yi da roƙon Allah zaka yi ga sujada ka yi mana a ciki sujada guda nawa kake duk duk sallaka ga bayan tahiya ka yi mana wa amara biha fiha kuma annabi yayi umarni ne da ayi wannan addu'o'i din a cikin sallar ba a wajen sallar ba yace wa hadha huwa al-la'iqu bi halil musalli wannan shine ya dace da halin mai sallah fa innahu mukbilun ala rabbih saboda yana fuskantar ubangijinsa ne malam a lokacin da kake sallah kana fuskantar Allah innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa so a lokacin da kake cikin ganawa da ubangijinka to kai ta gaya masa bukatunka ba wai sai kai assalamu alaikum ka rabu da wannan ganawan sannan kuma ka daga hannu kana addu'a ba yace fa idza sallama zala zalika idan yayi sallama wannan gani da yake da ubangijin ya kauce yanzu dan Allah a kyakkyawan tunani da ya kamata a yaushe ne sallah ya kamata ya addu'arsa a cikin sallah saboda idan kai addu'an nan da sallar da addu'ar taka mala'iku za su dauka su kai wa Allah amma bayan ka'idar da sallah to ba wannan aka ce kai ba wani abun kuma daban aka ce kai Allah ya ƙara mana fahimta to sai kuma yazo yana mana magana akan sallama tunda yanzu mun zo za mu sallame ko yaya nabi yake sallama daman sunan littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad guzurin makoma ma'adu guzurin makoma guzurin kiyama kenan a cikin shiriya fi hadi khairul ibad a cikin shiriyar mafi alherin bayi me annabi ya karantar da mu a sallah shine ake bi mana dan sallah ita ce babbar aba ita ya fara yin bayani a kanta za mu shiga cikin abubuwa masu yawan gaske a cikin littafin nan da yawa amma ya fara yin bayani akan sallah ya mata filla filla dalla dalla dan mu gane ta in ka gane sallah ka iya ta ko baka iya komai ba an samu sauki alhamdulillah yace to manzo Allah idan yazo yin sallama ya jama'a ba ce ake salamu alaikum ba a yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah yamin dama assalamu alaikum wa rahmatullah hagun sallar dai annabi sallamar da manzon Allah yake yi to yana yi ne a dama ga abin da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ka duba wata hikima malam galiban idan mutum ya zo yin sallah ai damansa da mutane hagwadinsa da mutane ko wai bayan addu'o'in da aka yi ta yi a sallah da ƙarshe abin da za ka rufe shine ka yi wa addu'a ka yi sallama ga 'yan damanka gaba ɗaya lokacin da ka yi dama ɗin nan ka kalli dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kamar kana cewa waɗannan amincin Allah da tausayin Allah da jin ƙayin Allah ya tabbata gare ku ku waɗannan assalamu alaikum wa rahmatullah kuma amincin Allah da jin ƙayin Allah da tausayin Allah ya tabbata gare ku da ka yi ƙwaya ɗaya ba gwanda ka yi ƙwaya biyu ba ka duba falalar sunna malam ka jefo mun na jefo ma in muna tare da kai na yi maka kayi mun kayi wa na dama kayi wa na hagun ko makiyinka ne kayi masa addu'a ko abokin gabanka ne kayi mai addu'a to shine ma'anar yin sallama dama da hagu wa an yasarihi kadhalik malan yace hadha kana fi'luhu ratibu wannan shine aikin manzon Allah na ratibi sallallahu alaihi wasallam na kullun inda ya sallama guda biyu yake وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه an ruwaito daga gare shi yana yin sallama ƙwaya ɗaya amma ta gabansa kawai assalamu alaikum wa rahmatullah tilqa wajhi lakin lam yathbut wannan sallama ƙwaya ɗaya da aka ce annabi yana yi ta fuskarsa kawai ya yi fuskarsa ba dama ko hagun ba bai tabbata ba ku ja mata layi maganar sallama ɗaya bai inganta ba ƙarin bayani mafi ɗan kyau kyau ma abinda za ka iya cewa ma yana ɗan dama dama a riwayar masu sallama ɗaya wa ajwadu ma fihi hadithu aisha wa huwa fi sunani lakinnahu fi qiyamil layli mafi kyawun ɗan dama damar riwayar da aka tabbatar ma cewa annabi yana yin sallama ɗayan ba dai a sallar farilla ba sai dai a sallar nafila a qiyamul laili hadisin na na Aisha yana nan cikin sunan Tirmidhi ya ruwaito Ibn Majah ya ruwaito Albani yace hadisi ne um, sahihi fi hadihi a qiyamul laili yace wa huwa hadisun ma'lul anan ma yace shi hadisin mai illa ne wasu malaman sun illata hadisin a sallar daren ma bai inganta annabi yana yi ba على أنه ليس صريحا إلا ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة حديثا بيبتو قررا ينون النبي صلى سلم تك يكي با kaga dai yanzu dai ƙurewar maleji ƙurewar zance shine jama'a abinda annabi yake sallama guda biyu yake a sallah yayi a dama yayi a hagu yan uwa ahlus sunna yan uwa ahlus sunna waɗanda suke da'awar ahalus sunna wallahi mutum ya ji tsoron Allah yanzu ka ga mutum ya zo yana da'awar ahalus sunna duk ya je ya kafarta mutane ko ya maida mutane wasu yan bid'a amma a masallacinsa ya mayar da sallah sallar farilla sallama da zai sallama ɗaya ne akwai masallatan da a ƙasar nan idan ka je kai musu sallama biyu sai an ɗauke ka can cat an yi waje da kai kuma an ce ahlus sunna ne kuma ga abu a karatu ana gani bai tabbata ba bai tabbata ba bai tabbata ba bai tabbata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama dai a sallar farilla yaya za a zo a dora mutane akan akan wata manufa daban da abin da ba annabi yayi ba kuma a daidai wannan lokacin a zo a zagi wasu a ce suna kawo bid'a har ma wani ma ya saki baka ma ya ce duk wanda ya sallama biyu ma sallar ta ɓaci wallahi kuna ganin wannan abun bako ne akwai inda yayin sa ake yanzu sallama ɗaya ne kawai sai dai ka ji assalamu alaikum wani ya je ya yi biyu an ɗaga shi cat aka yi waje da shi haka amin a cikin masallaci sai sai liman ya wala dallin sai ka ji shiru kuma amma wai sunna ne masallacin sunna ne me yasa saboda malamin su ya ce a daina faɗan amin saboda mai risala ya ce an ce idan mutum ya zo yin amin zai faɗe ta a ɓoye ne haka mai risala ya ce Allah ya saka mai risala da alheri amma an ruwaito hadisi ingantacce wanzu Allah yana faɗanta ƙarara har ma yana cewa idan ya ce ghairil magdubi alaihim wala dalin ya ce faƙulu amin ku ce amin faman wafaqa ta'aminahu ta'aminal mala'ika wanda faɗan amin ɗin sai dace da faɗan mala'iku to Allah ya gafarta masa kuma a wata riwayar abu huraira ya zo yana yin mutane sallah yana cewa kar ku jigaye ni da amin kar ku riga liman ɗin ku faɗan amin dan liman ma yana faɗan amin idan ba ya faɗa a fili ba yaya za a ji a ce kar a riga shi shi ma yana faɗa to amma duk sai a zo a canja maganar fiqihu ana binta ne in ta dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dama fiqihu hidima yake wa hadisi hadisi shi ke gaba da fiqihu fiqhu akwai ra'ayi a ciki fahimta ne daman shine ma'anar fiqhu amma hadisi ingantacce maganar manzo Allah ne kai tsaye to mutane sai su ta caccanje abubuwa gashi abin da annabi ya ce ai sai kuma a zo ana wani abu daban to sunna dai ta haƙiƙa ka aikata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kun dai an gaya mana an yi mana magana yin addu'a bayan sallah an yi mana maganar ainihin yin sallama kwaya ɗaya a sallah sallama biyu ne aka ce ayi to sai mu tashi insha Allah karatu na gaba waɗanne addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi